ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله قواعد شافي نوى to muna mu shafi na takwas ne ya za a tashi to awwaluha na farkonta kishiyoyin siffofi wajibabbu cikin haƙƙin manzannin Allah na farkonta shine alkazibu ƙarya muhalu abun korewa ne alhum ga manzannin Allah alkazibu shine kishiyar asidiku kamar yadda muka ce asidiku gaskiya wajibu matabbaci ne fi haƙƙin rusuli cikin haƙƙin manzannin Allah to kishiyar shi ta shine alkazibu ƙarya ita kuma muhalun abun korewa ne alhum gabarin manzannin Allah wani kiyanatu da ha'inci cin amana wanda shine kishiyar al'amanatu amana da kiyana kishiyoyin juna ne al'amanatu wajibatun fi haƙi rusulillahi ita kuma alkiyanatu kiyana ko ha'inci ko cin amana muhalu abun korewa ne anhum gabarin manzannin Allah wani kitimalu da ɓoyewan aiken Allah aiken da Allah ya yi musu zuwa ga al'umma su ɓoye wannan aiken muhalu abun korewa ne anhum ga manzannin Allah shine kishiyar wa tabligu ma umiru a cikin wajibabbu akwai isar da abin da aka umarce su zuwa ga al'umma wannan wajibin wajibi ne fi haƙƙin rasulillahi to kishiyarsa shine alkitmanu ɓoyewa ɓoye aikin Allah wannan muhalun abun korewa ne anhum gare su wa adamu jawabil a'radil bashariya da rashin halarcin bujire-bujire na mutuntaka muhalun abun korewa ne anhum gare su mun yi bayanin al'aradul bashariya a cikin lazimai muka ce wa jawazu a'radul bashariya ba to kore wannan adamu din nan adamu da wajen aradun bashariya a ce annabawa ba sa bacci ko ba sa jin yunwa ko ba sa yin kishirwa ko ba sa yin rashin lafiya ko ba sa yin rauni ko ba sa yin sha'awa ta aure a wannan muhalu abun korewa ne anhu suna da ɗabi'a ta 'yan adam saboda haka a kore wannan kamar siffofin mala'iku a wannan muhalin alhum abun korewa ne ga manzannin Allah alhamdulillah sai mu aka dari shafi na nawa shafi na ashirin da bakwai na za a tashi wani waƙiruhu abubuwan da suke warware taimama kan wudu'i kamar abubuwan da suke warware alwala ne duk abin da yake karya alwala to idan ya faru ga mai taimama yana karya masa wannan taimama da iziya ya kawo na uku ya ce wa dududul ma'i ƙablar salat taimama tana ɓaci da samuwar ruwan alwala kafin shiga cikin sallah in rashin ruwa ne ya sa shi yin taimama ya gama taimamar kafin ya shiga sallah sai ga ruwa ya samu to sai mamar ta ɓaci ya yi alwala ya yi sallah. Wala su salla fariba ta ni ba a sallatar farillai biyu bai taimunin wahidin da taimama ɗaya. Kowace in lokacinta ya yi sai ka jaddada mata taimamar ta sabuwa. Ko da taimamar farkon tana nan ba ta warware ba. Wannan sallolin da ake fuskanta nan gaba masu zuwa. Amma wanda suka wuce a baya suka zama ramako babu laifi kalama su da taimama ɗaya ko ta kai sallah goma ne a gane ana maganan farillai masu zuwa ka yi taimama ka yi azahar la'asar ka yi kana da taimama ka ta azahar to ba za ka sallaci la'asar ɗin nan da taimamar azahar ba ita ma la'asar ɗin sai ka yi mata taimamar bayan sallolin ramako ne za ka iya rama su ko nawa ne da taimama ɗaya wa man tayammama li faridatin wanda ya taimama domin sallar farilla sharaɗin yin taimaman ya cika kuma ya taimama domin sallar farilla jaza lahun nawafilu ba'daha yin nafulfuli bayan wannan farillar ya halatta ya yi taimama ya yi nafila bayan ya idar da farilla ka gane ai ba abin da ya haramta gare shi sai sallar farilla in ya yi ta don farilla kuma ya sallaci farillar to bayan ta bai halatta ya yi wata farillar ba amma na fulfili ko raka'a nawa ne ya zalau ya halatta gare shi ba da bayan farillar wa masul musabi da taba qur'ani ya halatta ga wanda ya ce mama da faridatin don sallar farilla wa tsawahu da yin tsawa a ga ka'aba ya halatta ga wanda ya ce mama don sallar farilla bayan ya irga farillar ya tashi yi tsawafi a ka'aba wa tilawatu da tilawar alqur'ani inna wa zalika in yayi niyyar yin waɗannan ayyukan wata salat kuma ayyukan ta sami bi salat da sallar farilla babu jinkiri an samu ittisali tsakanin sallar tasa da waɗannan ayyukan yana idan da sallar ya tashi ya kama yin dawaci ko yana idan da sallar farilla ya tashi ya kama yin nafila ko yana idan da sallar ya kama yin karatu na ƙur'ani ko da da janaba ne ya yi taimama inda ya sadar da tilawar tasa da sallar farillar to jaza lahu ya halatta gare shi da wannan sharaɗin ya yi niyyar yin wannan tun lokacin da zai yi taimamar ya yi taimamar da niyyar in ya sallar farilla zai yi nafulfuli ko zai yi tilawar qur'ani ko zai yi dawafi sannan kuma taimamar ko a nafilar ko dawafin ko tilawar ita ta sadu bi salati da sallar farilla wala yakrudu alwaqtu bi bari lokacin sallar farilla ya fita ba alhamdulillah sai ne biya shafi na nawa shafi na goma da za mu tashi na'am wannan muharramil akali albaul wal ajratu kenan muna maganar hukuncin kashi da fitsari iya mun yi min al'adami na dan adam to wannan muharramil akali haka nan kashi da fitsari najasa ne na dabbar da aka haramta ci wa makaruhi da wanda aka karhanta ci bangaren nono shi ne aka karhanta na dabba da aka karhanta ci ka gane ai aka haramta ga dabbar da aka haramta ci amma bangaren da ya shafi kashi da kutsari da dabbar da aka haramta ci da wanda aka karhanta ci dukka kashin su da kutsarin su na jasa ne ina ba ta an gane kasaburi kamar zakoki wanzu ibi da kura duka wannan kashinsu da fitsalinsu duka najasa ne amma namunsu da nono makaruhi ne kashi da fitsari ko najasa ne haramun ne wal qaihu mugunya ruwan kulji wasabiru da sulkane wanda yake biyowa bayan mugunya yana sulkawa da jini da ruwan kulji waddamul masfu da jini al masfu abun kwararwa wanda yake kwarara lokacin yanka min al'adami daga ɗan adam ne jinin nan ya zuba au gairihi ko waninsa najasa ne ko dabbar da ake ci ne jininta in ya zuba najasa ne wal qai'u da da amai al mutagayyir wanda ya jirkita an halatu da'ani gabarin halin abinci amai ne aka yi shi kuma ya ruba a ciki ya fara ruba ya jirkita daga ainihin halinsa da aka ci na abinci to wannan hukuncin kashi ne da shi shi ma ya zama najasa wal muskiru da abin da yake sa maye kowane iri najasa ne kalkamar kamar giya najasa ce wal maniyu da mani na dan adam amma ake nufi maniyin dabba wanda aka halatta ci ba najasa ba ina fata an gane amma maniyin dabba da aka haramta ci shi ma najasa ne to nan yana magana na ɗan adam wa huwa min ar-rajul shi mani na namiji ma'un abyad ruwa ne fari sakhinun mai kauri bi musallasa ana rubuta shi da mi'aya uku ita ce cha musallasa sa'un sakinun idan ka sa sinun ka ce sakinun ya zama mai ɗumi ana cewa ma'ul sakinu yau bisini ruwa mai ɗumi to wannan sa'un ne ba sinun ba ai abin nufi sakinun din nan galizun mai kauri maniyin namiji yana da kauri ya tadaffaku yana tunkudar juna fi kuruji a cikin fitowarsa ra'i hatu walin mani ka ra'i hatu dal'i kamar walin hujar dibino ne bil aini ana rubuta a dal'i da ainun dal'u awil ha'i ko kuma ha'un dalhu duka ce guda biyu dukkansu kuma almuhumalatain wanda ba a musu dugu dal'u da dalhu dukkansu muhumalatain ba dalgu bane ba kuma dalku bane dal'u da dalhi da dalhu lugogi ne wanda duk kansu alqur'ani ya zo da su qur'ani ya ce dal'uha ka annahu ru'usu shayatin bil aini a idza waka kuma yace wa dalhin mamdudin wa zillin mamdudin wa ma'in maskudin kaga duka ya zo bil'aini wal ha'i lugga ce guda biyu wa qaribun mani yayi kusa min ra'ihatil ajini daga walun kulli in baka san walun hudar dibino ba to ai ka san walun kulli ko wanda aka kwaba za a yi waina ko za a yi gurasa to yayi kusa da ƙanshi ko wari na kulli. Wa iza a bisa amma idan ya bushe, kana ka ra'ayi hafil baidi yana kasancewa kamar walin ɗanyen ƙwai, yana ƙarni kenan kamar ɗanyen ƙwai. Alhamdulillah. Wannan siffar maniyin namiji ne saura siffar maniyin mace. Sai me? Amma mu ƙalasa ya kusa ƙarewa. Wa min al-mar'ati ruwan mani na mace ma'u ruwa ne askaru ruwan ɗorawa ba kamar na namiji da aka sai abu ya rufari ba na ta asfar ne ruwan ɗorawa ne raƙiƙun kuma tsararo ne ba yi da kauri ba kamar na namiji da aka sai fashinun ai galibun ba shi da bambanci ruwan ɗorawa ne kuma ba yi da kauri shi kuma na namiji fari ne mai kauri to alhamdulillah sai ne misala shafi ɗari da arba'in to ina za mu tashi ɗari da arba'in da biyu ainihi eh to shi ne fa'irin galabar kenan tasmiya ne da aka masa rufu'a da alif aka shafe nunu ɗin ba wa man galabatu ainahu mutumin da idanuwarsa guda biyu ta rinjaye shi ta gane ai ya kasa farkawa an hizbihi ga barin nafulfulinsa shi ne hizbu a nan falahu ya halatta gare shi an yusalliyahu ya sallaci hizbin nan nasa na nafila ma bai na huwa bai da tulu'il fajiri abinda yake tsakanin farkawarsa da hudowar alfijir ka gane ai in ya farka alfijir bai hudo ba amma ya kusa hudowa to ya halatta yayi nafilfilinsa har shafa'i da wutiri ko da alfijir zai hudo yana yi wa awwalin isfari da kuma farkon hasken nan na wayewar gari ya makara har an yi sallah a masallaci ya farka yayi alwala da sauran duhu duhun asuba amma gari ya dan fara haske awwalul isfari to ya halatta ya yi nafulfulinsa in dai har zai yi ya gama ya yi sallar asuba rana ba ta hudo ba to ya halatta ya sallace shi tsakanin hudowar alfijir da farkon hasken nan na wayewar gari sun ma yutiru sannan ya yi shafa'i da wutiri wa yusalli suba ya yi sallar asuba kafin rana ta hudu wala ya ƙadi lutira man zakarahu ba da an sallar suba man zakarahu wanda ya tuna shafa'i da wutiri ba da an sallasu ba bayan ya sallaci a su ba la ya ɓaji da ba zai rama wannan wuturin ba inda ba sallar farilla ba ce wannan a malikiya ke amma a wajen hanifawa su wajibi ne sai ya rama wa man da kalal masjida wanda ya shiga masallaci ala wudu'in yana da alwala fala yajlis kar ya zauna hatta yusalli raka'atayn har sai ya sallaci raka'a biyu ta tahiyatul masjidi in kana waqatun yajuzu fihi ruku'u idan lokacin yin nafila yana halatta a cikin sa in ya shiga lokacin halaccin nafila ne zai zauna yayi karatun Qur'ani ko wani azkar dinsa to ya fara yin raka'a biyu ta gaisuwar masallaci amma in ba lokacin halaccin nafila bane to in ya shiga ya zauna yayi karatunsa ko yayi azkaransa ومن دخل المسجد wanda ya shiga masallaci walan yarka alfajr bi raka'anci raka'atan alfajr ba a gida ya zo masallaci da asuba kuma bai yi raka'atan alfajr a gida ba ajza'ahu li zalika raka'atan alfajr raka'atan alfajr raka'o'in nan guda biyu na alfajr ajza'ahu suna isa masa li zalika gaunan wannan tiyatul masjid raka'atan alfajr sun fi ƙarfi a kan tahiyatul masjidi ita tahiyatul masjidi babu saɓani cewa mustahabbi ne ita kuwa raka'atul fajiri akwai saɓani cewa sunna ce ko mustahabbi ne mai ashimawi ya kawo mana ka san malamai suna da ƙa'ida a cikin ayyukan manzon Allah sun ware sunna mu'akkada da sunna mustahabba a istilahi na malaman fikihu duk wani abu da ya zo a hadisi ingantacce cewa manzon Allah yana yin sa yana dawwama a kansa kuma a cikin jama'a to wannan sunna ce muakkada duk wani abu da manzon Allah bayan sa a cikin jama'a kuma bai yi umarni da shi ba abin da ya shafi falala na nafila to wannan ana barin sa a babi na mustahabi ita rakata da fajiri ta haɗa waɗannan sifofin guda biyu ita dai maza Allah baya fashinta ko ya makala an zo an ce a salatu ya rasulallahi to ba zai fito ba sai ya yi ta ko da gari ya yi haske kaga wannan ya nuna cewa sunna ce mai ƙarfi saboda dawwamar da ya yi a kai birnin tsi baya fashinta ya nuna sunna ce to amma kuma baya bai taba yin ta a masallaci ba baya yin ta a cikin jama'a duk hadisan rak'atul fajr na manzon Allah an rawace shi ne a wajen matan manzon Allah yana yi ne a gida kafin ya fito masallaci to duba da wannan baya yin ta a bainar jama'a wasu suka ce ai nafila ce mustahabbi ce amma ita ita ta yafi masjidi babu sabani cewa mustahabbi ne to idan mutum ya zo masallaci da asuba bai yi raka'atan fajiri a gida ba to in ya raka in yayi raka'atan fajiri a masallaci sun isar masa game da tahiyatul masjid ina fata an gane wa in raka al-fajr fi baitihi to inda sabanin yake idan ya raka'anci raka'atan fajiri a cikin gidansa sun ba atal masjid sannan ya zo masallaci liman bai shigo ba faktulifa an yi sabanin kauli fi cikin wannan tahiyatul masjid wakila aka ce yarkau zai raka an ci tahiyatul masjidi wakila a wani kauli aka ce la yarkau ba zai raka an ci tahiyatul masjidi ba tunda ya riga yayi raka atal fajiri a gida saboda me hadisin da maza ce wala salata nafila babu sallar nafila ba'da al-fajr bayan hudawar al-fajr illa raka'atul fajr sai raka'atul fajr kuma ya riga yayi ta a gida kuma al-fajr ya hudo to saboda haka tunda akwai wannan hani ba zai yi wannan tayyadul masjid ba ya zo masallaci ila dulu ila shamsi ba wata nafila har zuwa hudowar rana alhamdulillah amen na'am hashiyatul adawi shafi na nawa shafi ɗari hudu ko ɗari biyu to hashatul adawi 277 na za mu tashi to Allahumma ya ubangiji ikifirli kai gafara gare ni wa liwalidayya kai gafara ga iyaye na guda biyu almu'minai wa da nake mu'minai ka gane ai in kace wa liwalidayya to tasniya kenan uwa da uba to zai zama almu'minai ni a sharrin ba almumini na ba amma an kace wani walidi ga mahaifina in kace wani walidi na ga mahaifanmu to sai ka ce almuminina muminai wa gazir Allah ka yi gafara li aimmatina ga jagororinmu na addini mai fasara ce maka humul ulama su ne malamai su ne ayyimma wa liman sabaqana ai wa gazir liman sabaqana wa uladaki ne Allah ka yi gafara ga waɗanda suka rigaye mu bil imani ba da gaskiya wa humus sahaba su ne sahabbai ka gane a junansu ma idan wasu suka zo daga baya suka musulunta bayan hijira ko bayan fatu makata kaga wallazina da'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil imani ba ana magana fa sahabbai a junan su waɗanda suka musulunta tun a maka kafin hijira su ne allazina sabaquna bil imani to idan suka zo wanda suka zo daga bayan hijira ko bayan fatu makata suka zo suka musulunta to su suke wannan addu'ar fa suna nema waɗanda suka riga su yin imani gafara a wajen Allah to balantana mu da muka zo shekara dubu da wani abu bayan su kaga mu muka fi cancanta an mu nema kan mu gafara mu nema wa su waɗancan allazina allazina ja'u min ba'dihim da kuma as-sabiquna al-awwaluna ina fata an gane su kansu a junansu din akwai bambanci wanda ya riga ka musulunta to ya fi ka daraja a wajen Allah da manzon Allah ne ya faɗa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fati wa qatala ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu amma wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkan su kowanne Allah ya masa alƙawarin aljanna in dai sahabi ne amma fa yace ba za su zama daidai ba ka gane yayi man alfaqa min qabl al-fatih wa qatal duk wanda ya ce da dukiyarsa kafin fatu makka wa qatala yayi yaki tare da manzo Allah ya tafi jihadi kafin fatu makka ka gane yayi la yastawi bai zama daidai da wanda ya zo daga bayan fatu makka ya musulunta ko ya kawo dukiyarsa ko tiriliyan nawa ya kawo ba zai kai daidai da abin da sahabin da ya bada kamfatu makata daraja Allah ce ba za zama daidai ba sai ta ula'ika waɗancan da suka fara musulun da kamfatu makata a azabu darajatan su ne mafi girman daraja min allazi na an faku akan waɗanda suka ce da dukiyarsu min ba daga baya to sai ta wa kullum wa adallahu husna amma dukkan su kowanne da na farkon da wanda suka zo daga bayan Allah ya musu alkawarin aljanna. Kaga cikin sahabbai babu dan wuta kenan. To kullum Allah yake gaba ɗayan su wa'adallahu husna Allah ya musu alkawarin aljanna. To anan shine malam ya gaya maka irin waccan aya ta Qur'ani. Yace wa liman sabaqana bil imani sai yace wa humus sahaba su ne sahabbai. Magajirata Allah kai mana gafara mu da su gafara azumin yanke ai ajilata magaggauciya wai ba sai an je lahira jahannama tana tsalle ana tukumar mu ana jan mu ba sannan za a yaje mana tun daga nan shine ma'anar azumin ai ajilatan gafarar magaggauciya tun a duniya wakila aka ce kada an yanke kamar da na fassara magaziratan gafara azumin yanke ma'ana kala'am wanda ba ta barin wani zunubi a bayanta ita gafara. Wahatu ni da bizalika, ko? Ana kiyayewa da wannan lafazi min an ya kula daga mutum ya ce in shi ita Allah an kaga dama ka gafarta mana. Ka gane ai, shi yasa ake cewa azuman din. Karka ce wa liman sabu kana bil imani magafata in shi ita. Kai dai ka nema mana. sannan ka barwa Allah mashi'arsa dama komai ai sai ya so yake yi ko ba da tilasta masa to kai ba ka da bakin ce masa in ka ga dama li annahu sallallahu alaihi wasallama laha domin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani an ya kula mai addu'a yace Allahumma ghfir li in shi'ita Allah ka gafarta min in ka so mazala ya hana yace wannan su'ul adabi ne ga ubangiji sai dai kawai ka roƙe shi gafara shi yasa aka ce azumin din yanke wanda mun yanke shakku a wajen neman wannan gafara kaga ba magana in shi ta in kaga dama Allahumma ya ubangiji inni cewa ni as'aluka ina roƙonka min kulli karin daga dukkan wani alheri sa'alaka minhu muhammadun nabiyuka wanda annabi muhammadu annabinka ya roƙe ka minhu daga wannan alheri haza amun uri da bihil khusus wannan lafazi ne gamewa ne amma ana nufin wani keɓantaccen alheri bihi da wannan lafazi an ce min kulli khairin kaga an yi umuni kenan duk wani alheri da annabi Muhammad sallallahu alaihi ya roƙe ka shi kaga an yi ami a nan amma urida bihi kusus ana nufin wani keɓantaccen alheri ne izi shafa'atul uzma domin ceton nan mafi girma muktasatu abar keɓancewa ce bihi ga manzon Allah sallallahu alaihi shi kadai ne yake da wannan matsayi la ash-shafa'atul uzma la yusharikuhu ghayruhu wani sa baya musharaka tarayya da shi fi cikin wannan ash-shafa'atul uzma sai kowa ya gama nasa ya yi cetonsa iya al'ummarsa shi kuma a ƙarshen manzo Allah zai zo ya yi ceto na gaba ɗaya to alhamdulillah amin askari ya za mu tare na'am to 173 wala ne wala yurzaku ba a yin rabon ganima lin nisa'i ga mataye wal abiri da bayi wasu biyani da yara ƙanana wanda ba su kai murahiki da muka yi magana jiya ba jiya ba mun kwana wal murahiku kalbaliki ba sun yi zama sabiyu ne ba murahiku ba ko ya je yakin ba za a yi rabon ganima da shi haka nan mata da bayi wanda ba su da 'yanci ba a rabon ganima da su. Wa samu man mata, rabon ganima na wanda ya mutu ya yi shahada, biwarisihi ga magajinsa ne, ba wai iyalayayu kawai ake raba ganima da su ba a cikin mayaka. Wanda ya zo, inda ka ya zo jihadi, ya yi shahada, aka binne shi a garin yaƙin, to za a raba da shi in an tashi nasa a kai wa magadansa. wal ajiri shi kuma rab ai wa samun ajiri shi yake wal ajiri shi kuma raban sojan haya wanda hayarsa kuka dauko limun sa'ajirihi rabansa na wanda ya dauko hayarsa ne a cikin musulmi yana da kudi don neman lada ya karfafi rundunarsu sai dai ya ɗebo sojojin haya da kudinsa a kan zuwa su taimaka musu a wannan yakin to ka san ciniki za a tunda tunda hayarsa aka dauko to idan aka zo laban ganima har da su za a lissafa amma laban ganima sojojin haya za a ba wanda ya dauko hayarsu ka ga a nan ko ya samu rana ko kuma ya yi ciko oh su dai ba za a ba su ba tunda dama ciniki aka yi da su da abin da za a ba su in ya samu rana to kaga ya samu lada kuma ga riba idan kuma ciko ya kama to dama ko ba a samu komai ba ko yaƙi ya ɓaci dai zai biya su kuɗinsu a aljihunsa. Wala tu kusa ardul anwati ba a raba ƙasar abokan gaba wanda aka ci su da yaƙi ita ce ardul anwa akwai ardul sulhi wanda aka sulhu da su ba a yi yaƙi ba. Su kuma arnan gaba da suka ƙi miƙa wuya suka ƙi yadda a yi sulhu sai da aka gwabza yaƙi aka ci su da yaƙi to za a raba ganimar dukiyoyinsu da matansu da ‘ya'yayensu da su kansu a matsayin bayi amma ƙasarsu ba za a raba ba ba za a raba tekuna da gidaje a raba ganima a tsakanin musulmi ba bal bari dai tasiru waƙafan ƙasar nan tasu tana zamantowa waƙafi ce bil isti'ilai da ɗaukakar musulunci a kai ba wai za a raba kowa a bashi ba tana nan an tsayar da ita a ƙarƙashin daula ta musulunci wa idza ganimar kuffaru malal muslimina idan kuma aka samu akasi dama Allah ce wa tilkal ayyamu yudawiluha bainan nas yawa haka lamarin yawmun laka wa yawmun alayka yawa wata rana nasara ta kaje wata rana kuma nasara a kanka za a yi to idan aka samu aka fi kafirai suka ganimanci dukiyar musulmai faman asalama ala shay'in duk wani kafirin da ya zo ya musulunta da wani abu na musulmi da ya kwata ya zo da shi a hannunsa ya musulunta malakahu ya mallaki wannan abun musulunci ya bashi ko an gane wannan abun na wane ne to ba za a ce to tun da na musulmi ka kwata kuma yanzu ka musulunta ka kawo a maida masa kayan ka a'a yawwa shi ma shigo musulunci ai lokacin da ya karba shi a wajensa halal ne to musulun wato musuluncin sa ba zai warware wannan halaccin ba wa ma ganimahul muslimuna duk abin da musulmai suka ganimance shi a yaƙi amma ulima duk abin da aka sani annahu wannan abun fa musulmin na wani musulmi ne to lam kusan ba za a raba shi ganima ba a bawa musulmin nan kayansa da kafirai sun an samu galaba har sun ci ganimar musulmi sai kuma aka sake dawowa aka yaƙe su aka tattaro ganimar kafirai a cikin ganimar da aka ɗebo har da kayan musulmi da suka kwata to wannan abun ba za a raba shi a ganima ba za a bawa mai shi kayansa wannan fa ma ulima abin da aka sani aka gane wannan abin na wane ne mutum ka da ba kafin a raba wa ma zuhira abin da aka jahilta babu yaƙini cewa nasa ne ko yayi kama ne da nasa da aka kwace to farabbuhu ne wannan abun a haƙu bihi shi ne mafi cancanta a bashi kayansa saboda kismati kafin a raba majalan zai ɗauka kyauta wa ba da in ko bayan an raba ne to bi sabani sai ya bada kuɗi sannan za a bashi tun da ka zo a raban wani mu je ko ya isa alhamdulillah wal ma'qul bi ijabi sai ne yawa ina ne gaban to ina za mu tafi kabin bintin kamar ɗan ƙyamace ka gane ai ka ga shi yudili liwarisin yana kusantar magaji ne a yana yana kusantar mamaci ne liwarisin da magaji ita ce uwarsa ko idan uwar tana nan ita ce za ta ɗauki gado in ba ta nan shi ɗan ƴa mace baya gado wabili binti bintin da ɗan ƴar ƴa ɗan jika ne na ƴa mace ka gane ai binti bintin ba ita ma ƴar ƴar ƴa ce sai ta haifi ɗa kaga akwai hawa biyu kuma duka mata yawa dama uwarsa ma ba ta da gado ballantana shi wannan yudili bi warisin kenan idan wannan magajin baya nan to shi ba zai shiga da yawwa wa in adala ya idan su su biyun nan sun kusanci mamaci bi gairi warisin ba tare da magaji ba wal jihatu wahidatun kuma fuskar da suka zo kwaya ɗaya ce to fa huwa wannan gadon min aqrab ga mafi kusanci ne ga mamacin zai ma misali ka kabini kali kamar ɗan kawu ni alkalu kawu ɗan kawu kaga shi kansa kawun ai baya gado wa binti ibnin da kuma ƴar ɗa wa binti ibni kali da ƴar ɗan kawu kaga ne ai wa iliktalafat idan kuma ta saba wa wannan ka'idar yau waɗannan sun shiga cikin waɗancan wai duk salafa in kuma ƙa'ida ta saba ka bini ammati kamar ɗan gwaggo wa bini kalatin da ɗan kawu kaga dukkansu da gwaggon da kawu duka ai ba sa gado amma shi ammi yana yi ɗan ammi ma yana yi mazala yana cewa adabar li'amrin ammaci abun mamaki ga lamarin gwaggo ɗan ɗan uwanta in ta mutu zai gaje ta amma shi in ya mutu ita ba za ta gaje shi ka gane dan dan uwanta dan uwanta namiji ka gane ai idan ta mutu ba ta da wani a cikin asibai sai shi zai zo ya gaje ta asibin ta amma in shi ya mutu ba yi da kowa ita ba za ta gaje shi yi to ka ga da tunda shi ibnu amma ita kanta amma ai ba ta da gado ballata na danta wa ibnu khala da dan kawu shi kansa kawun bayi da gado ballata na danta to fal jamhuru jamhurun malamai da sun tafi annahu kazalika haka hukunci yake irin na baya wakila aka ce a wani kauli kenan wanda ya saba jumhuri yace bal ba haka za a yi ba yazulu kullun kowanne zai sauka hatta yulhaka har sai an rufe da gudun mai yi gaba mace yi mana tunda an rasa asibai wani ana magana ne idan an rasa asibai an dawo bangaren yawon kurba duk da cewa kauli na farko an ce a raba muskiye da fakirai ya yi ka gane aiki to a ɗaya ƙaunin yake magana wanda ba mashahuri ba in ma ya kama sai an yi wancan ɗin to ga yadda ya kamata yi waɗannan da aka lissafa yana ya tsare na ƙasa da shi ya tsare na ƙasa da shi in babu shi sai a sauka na ƙasa wannan za da zo da arhami ke sai me sai me to na shafi na nawa Na'am? Ɗari da tamanin da takwas, ina za mu tashi? Tamrinatun jarrabawa, tamrini na farko jarrabawa na farko, istakhrajil maf'ula li ajlihi istakhrajil maf'ula li ajlihi ka fito mana da maf'ulin li ajlihi min al-ibaratil atiya daga wannan ibara mai zuwa ibara ita ce ya zuru misra kasirun minas sa'ilin kasirun minas sa'ilina mayawaita daga cikin masu yawon buɗe ido ya zuru misra suna ziyartar misra tarwihan domin hutarwa daga arrahu domin hutarwa anin lafi ga ransu idan sun yi aiki sun gaji ko suna neman hutu sai su tafi misira su je guraren yawon shakatawa su hutar da ransu da ya zaguna kaga tarwihan shine mafulin bi ajali mayawaita daga cikin masu yawon shakatawa suna ziyartar misira in kace tarwihan shine mafulin bi ajali domin hutar da rayukansu fa yazhabuna suna tafiya ilar sha'idi zuwa wajen tudu irin mai ake cewa irin dale-dalen nan da aka gina tun zamanin da shi ne sha'idi a nan ragabatan domin kwaɗayi fi mu shahadati ma biyu cikin ganin abin da yake wannan gurin min al'asari na guraben tarihi to na ragabatan shine mafulun li ajalihi suna hawa tudu da suna tafiya wajen tudu dalili shine ragabatar domin kwaɗayi fi mushahadati ma bihi min al'asar allati bana halqu da ma wanda mutanen da suka gina wannan dale-dalar masu tudu suna yi ne izhara domin bayyanawa lime mutanen da sun yi izhara domin bayyanawa linubujihim da kaifin basirarsu wa shayyaduha mutanen da sun ɗaukaka wannan dala tamjidan domin girmamawa limulukihim ga sarakunansu na wancan zamani wallati an taqatti alsinatun nasu bis sana'i itirafa bi fadlihim wanda ita ce harsunan mutane da suka biyo baya an taqattai furuci bis sana'i da yin yabo itirafan domin yin furuci da fadlihim da fifikonsu wa ja'alat kulla wa ju'ilat kulli misrayi ko wa ja'alat kullu misriyin yawa wannan gine-gine na mutanen da ta sanya dukkan wani mutumin misra ya karu yana alfahari ijaban domin ƙayatarwa da burgewa bi aba'i da ubanninsa al'amjadi masu girma wannan duka cike yake da mafulun bi ajali eh mushahadata ma izharan bi lubujihim mafulun ne bi ajali tamjidan li mulukihim shi ma mafulun ne da ajali i'tirafan bi fadlihim shi ma mafulun ne da ajalihi i'jaban li aba'ihi al-amjad shi ma mafulun ne da ajalihi alhamdulillah wannan Safi na ɗari da arba'in da ina ne? Tamrini na nawa? Tamrinatun tamrini na farko bayyin ma ji a cikin ibaratin asiya ka bayyana abin da zo cikin ibarorin nan masu zuwa ga suna har guda tar ka bayyana jawaban lil qasmi abin da yake dauke da jawabin rantsuwa wa ma ja'a da wanda ya zo jawabin da shar'i a matsayin jawabi na sharadi wa zukuri sababa kuma ka gaya mana sababi dalilin da yasa ya zama jawabul qasmi ko dalilin da yasa ya zama jawabul shar'i gashi nan na farko innal ganiya hakika shi mawadaci in a hasana ilal fuqara in din ba shar'iyya bace idan ya kyautata wa mabukata talakawa wallahi na rantse da Allah la yuhibbunahu za su so shi ai ba sai yayi rantsuwa ba zama zamani yanzu mawadacin ya kyautata wa fakirai to ya yi rantsuwa ke za su kunshi to yi hibbun na hudun nan shi ne jawabi guda ɗaya wanda kuma shara'i ya gabace shi rantsuwa kuma ta gabace shi to tambayar jawabin na menene na rantsuwa ne ko na shara'i ne na shara'i ne inda in aka fara gabatarwa innal ganiya wancan baya aiki sai dai yana neman ne inna ce tana neman labari duk abin da yake neman labari to ya halatta jawabin ya zama na rantsuwa da ta biyo baya ko na sharadi ba sai kayi la'akari da wanne ne ya gabaci wani ba to amma a nan malam ya kawo shi a matsayin jawabi na rantsuwa tunda la yuziddunahu yace ya yi fata a lulu ɗin bai sai laifi buhu ba ina fata an gane da ya sai laifi buhu to jawabu ya zama na shara'i ne saboda an shafe lulu ɗin na ta ƙarshe da gunnahu in ta suluk sabilal khairi in ka shiga hanyar alheri la'amurka na lantse da ubangijin rayuwarka sassaƙin umurka al'amuranka za ta daidaita. To, kaga izin nan shar'iyya ce ga kuma rantsuwa da auruka. To, sassaƙin ɗin nan tun da ya shafe ya, jawabi ne na sharaɗi. In kenan, tasuluk shi ne filin shar'i majuzumun, ko? Shi kuma sassaƙin shi ne jawabin shar'i. shi ma majzumin bi hasfil ya'i asali tastaqimu ne saboda sukun nan aka shafe ya'un ne wa abika na lantse da ubangijin babanka in zurtani in ka ziyarce ni inni lalle cewa ni la shakirin wallahi mai godiya ne kaga nan rantsuwa ce ta gabaci sharadi to jawabin la shakirin jawabi ne na me na rantsuwa ba jawabi ne na sharadi ne a kuka ɗan uwanka kaga wannan mubtada ne yana neman labari to wallahi na rantse da Allah ga rantsuwa kuma ta gabaci sharadi in ya menene in ya tarawwa fi amrihi idan yayi sannu sannu cikin al'amarinsa to fa sawfa da sannu la yandamu ba zai yi nadama ba kai za ka mai ce ba saufa in ya tarawwa to mu ya kawo na fa so fa la yanda mu amma bi mun din kai zaka sukuni ya ko ruku ai la yanda mu din la yanda to la din za za ta iya zama sabakul qalami akuka wallahi in ya tarawwa fi amri fa sawfa yandam eh in ka ga dama ka ce fa sawfa yandamu jawabin ya koma ga wallahi in ka ga dama ka ce fa sawfa yandam jawabin ya koma ga in ya tarawwa saboda mai akuka ne ya gabata ba sharadi bane ba dan tsuwa abin ne da yake neman labari guda tara ne ba mun yi na biyar sai mu kwana ya zama saura hudu mun yi rabi kenan tallahi na rantse da Allah in aka santa a malaka in ka kyautata aikinka la wallahi kada kika ka damta wadanaka ka hindunta wa kasarka aikinka sana'arka da kake yi din in ka ya kai mai kyau ba wai ka kyautata wa wanda ya saya ko wanda ka sayarwa ko wanda ka bawa kyauta ba a'a kasarka ka hidimtawa limana ka amfani kasarka da al'umarka gaba daya domin aikin ya yi kyau kowa ya kyautata aikin da ƙasar ce gaba ɗaya za ta ci gaba a samu ci gaba arziki kuma a samu yalwa a samu sauƙin rayuwa amma in kowa ya tashi aiki zai ha'inci ba zai ce to ƙasar gaba ɗaya za ta mutu sai dai abu mai kyau sai dai a kawo muku a makota sai ka za a to ai taliyar ƙasar waje ta fi ta ƙasar mu kyau ko shinkafa da za a kawo a wata ƙasa sai a ce ta fi ta mu kyau abin da za a kero a kawo gashi ana yi a ƙasar mu sai a kawo shi daga Indonesia ko China ya fi na ƙasar mu kyau kuma ya fi shara a shana wai ana kawo mai roba yar India ta fi samu ta katako da muke yi duk mai kawo haka rashin tsayawa a kyautata aiki kowa ya ɗauka shi kawai in ya yi kansa yake amfana kadai ribarsa kawai yake dubawa sai in ya yi aiki mai kyau to ba wai ya kyautata wa wanda ya saya kadai ba a ya hidimta wa kasan ne gaba daya alhamdulillah sai me attajul jami'ul usul shafi na nawa dari da arba'in da ina za mu tashi الفصل الثاني al'amur bin abasa an rawaito daga amur dan abasata radiyallahu anhu kala yace qultu ya rasulullah na tambayi manzo Allah nake ya ma'aikin Allah ayyul layli asma'u wanne dare ne Allah ya fi sauraron mai addu'a a cikin sa ina ina ba ta an gane wanne dare ne asma'u ai ayyu auqati arjalil qabuli wa asra'u fil ijaba shine ma'anar asma'u wannan lokaci ne daga cikin lokutan dare aka fi kaunar karɓar addu'a da kuma gaggawa cikin amsa addu'a ma'anar ayyul layl asma'u kenan qala sai manzo Allah yake jawful laylil akhir sashin dare na ƙarshe ka gane ai lokacin da dare ya raba to idan ya karya karfe biyu karfe uku karfe hudu zuwa alfijir shine dare lokaci mafi dacewa wajen karbar addu'a sai ce fasalli ma shi ita tunda ka tambayi wannan lokacin ka sallaci duk abin da kaga dama na nafilfili a wannan lokacin fa inna salata domin sallar da aka yi a wannan lokacin mashhudatun abar halarta ce makatubatun kuma abar rubutawa ce ma'anar mashhuda ai tashhadu hal mala'ikatu mala'iku tana shaidawa cewa wani ya tashi a ƙarshen dare yayi sallah da kuma yace makatuba ma'ana wa taktubu ba hal azima mala'iku suna rubuta ladan wannan sallah mai kilma duk sauran aikin da kai ma ai suna shaidawa suna rubuta tunda ma yanzu zumin kauli illa ladaihi raqibun atidun akwai kiraman katibina ya alamuna ma tafa'aluna kowane iri ma to amma wannan saboda na musamman ne lokacin na musamman ne to mala'iku na musamman aka ware suna shaida ayyukan bayi musamman sallah da ake yi a ƙarshen dare kuma suna rubuta ladanta da falalarta na musamman haka lokacin yake a tatu salliya a subha har sai ka sallaci asuba ita ma asuba tana cikin mashhuda makatuba ka gane ai sun ba a kasir sannan sai ka taƙaita ga barin yin nafila daga kai sallar asuba to maza sai a kasir ai kuffa anin nafila ka kame gabarin yin nafila kowace iri hatta ta dalu a shamsu har sai rana ta hudu har raka ta ta biyu da kan makara ko ka manta ba ka yi ba sai da kai sallar asuba kar ka yi ta sallar asuba hatta ta dalu a ko kar tafiya hatta ta dalu a shamsu har sai rana ta hudo fatar tafiya kuma ta ɗaukaka ƙisa runci ƙiyasin tsawon rumhin mashi a wannan ƙauri aika ƙida sai aka ce ƙisa ƙiyasi bi kasri awwalihi ma ƙisa da ƙida ai ƙadira ruhin shi da ƙisa gwargwadon tsawon mashi sai rana ta hudo in ta hudo sai ta ɗago ta balo can mahudarta ta yi tafiya da ta kai tsawon goron mashi aurum haini ko kuma mashi biyu ma to fa inna abin da yasa aka hana yin lafiya a lokacin hudowa domin ita rana ta dulu tana hudowa bai na karnai shaidani tsakanin ƙaho guda biyu na shaidan wa yusalli la hal kufar a lokacin kafirai suke mata sallah ma'ana suke mata sujjada hadisin baya jiya da muka ta wa yusalli la hal kufar aka ce kafirai suna mata sujjada nan kuma aka ce wa yusalli la hal kufar ana nufin sujjada ina fata an gane sun musallima shi ta sannan in ranar nan ta dago ki da ruhi ko kisa ruhi aurum haini to kai sallar nafilfili iya abin da kaga dama fa inna salata domin sallah a wannan lokacin lokacin walha kenan mashhuda abar halartawa ce mala'iku suna halartowa makatuba kuma abar rubutawa ce hatta ya dila rumha ko zilluhu har sai inuwar mashi ya yi daidai da mashi in ka tsaye da mashi a tsaye ka saka shi a ƙasa ba za a ga inuwarsa ba ta dama ko hagu ko ta gaba ko ta baya kaga rana ta zo tsakiya kenan sun ma a ƙasin sannan lokacin nan ya yi ka taƙaita ga barin yin sallar nafila dalili ko fa inna jahannama domin ta jahannama tusjaru ana rura ta a lokacin ake mata ziga zigi gabaniyawa suke daɗa hura ta suke iza ta. Tusjaru ko? Bilafazil matuhuli, an yi ƙadu alaya ana hura ta, ƙiƙadan hurawa baliga mai kaiwa matuƙa. Ƙarar kaɗabi yake zakara ƙarnai shaɗani ko? Wata jiri jahannama wani za ka mai mayu kawai fitta alini lillahi an sha'in. Wadahu أمور لا تدرك بالحس والعيان فيجب الإيمان بها وترك البحث فيها irin wannan lafuza da maza Allah yake faɗa na tsawon na tsoratarwa wani lokaci maza Allah yana kawowa da domin tsoratarwa ga barin abin da ya yi hani a wannan lokacin amma abubuwa ne da ba a iya riskarsu da gani na ido ko kuma da jin alamunsa a jiki ita jahannama kan ko ba a rura ta ba ai tana da zafi ko tunda wuta ce da to ko an rura ta ko ba a rura ta ba dama dai tana da zafi to amma dai yana nuna tsananin hanin yin nafila a wannan lokacin yace a lokacin kuma wato kabo abuwa ana bude kofofin jahannama saboda in ba a barta ba ita kanta sai ta kona kanta in ba a bude kofofin ta dan numfasa ba fa idza zagati shamsu idan rana ta karkata ta yi zawal kenan fa sallima shi ita ka sallaci abin da kaga dama na nafulfuli fa inna salata domin sallah a wani lokacin mashhuda a bar halartowar mala'iku ce hatta tu sallal asra har sai an sallaci la'asar kai ta yin nafula har sai kai sallar la'asar thumma sannan kai la'asar a kashin ka takaita gaban yin nafila hatta ta garuba shamsu har sai rana ta faɗi fa inna ta garubu domin ta rana tana faduwa baina karnai shaydan tsakanin kahonni guda biyu na shaydan wa yusalli da hal kufaru a lokacin masu mata sujjada suke mata sujjada wannan hadisi rawahu kamsatu illa bukhari marwaita biyar sun rawaita an bada imam bukhari a cikin sittu sihahi wa da abi dawud da ruwayar abu dawud wal bayhaqi da imam bayhaqi suka ce karahan karihan nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta as-salata yin sallah ta nafila nisfan nahari a rabin yini daidai rubin wato rabin yini illa yawmal juma'a sai dai ranar juma'a in ka zo masallacin juma'a lokacin sha biyu rana inuwa ta zo tsakiya ta ƙare to wannan kam za ka iya yin sallar ka ta tahiyatul masjid in ka shiga masallacin juma'a fa inna jahannama domin wutar jahannama tusjaru ana rura ta a kowace rana a cikin ranakun nan guda shida illa fi yawmi juma'a sai a ranar juma'a saboda alfarmar juma'a ba a rura ta a daidai wannan lokacin walin nasa'i ruwayan imamun nasa'i manzo Allah yake ya bani abdi manafi yana nufin quraishawa lokacin da ya zo fatu makkata da hajjatul wada'i yake ya ku quraishawa ƴaƴan abdu manaf la tamna'u ahadan dafa bi hadha albayt kar ku hana wani mutum guda da yayi dawafi a wannan daki na Ka'aba ka gane ai wa sallah kar ku hana shi yin sallah ayyata sa'atin kowanne lokaci sha'a ya ga dama lille ne a lokacin dare ne auna hari ko yini ne wato rakatai dawafi kenan ko lokacin hudowar ranan ko lokacin faduwarta ko lokacin da ta zo tsakiya in dai mutum ya yi dawafi to ba hana shi raka'atar dawafi ba saboda wannan abin da manzo Allah ya gaya wa Qurayshawa banu Abdul Manaf an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce idza uqimati salatu idan aka yi iqamar sallah kana cikin masallaci to fala salata ba wata sallar nafila kuma illa al-maktuba sai ta farillan nan da aka yi iqamata rawahu al-kamsatu illa al-bukhari wallahu a'lam alhamdulillah Islamiyya wace? Wannan? Sau na ji. Sai ne, Muktarul Ahadisun Nabawiya. Shafi na nawa? Ɗari da goma sha tara. To ina ne? hadisi na goma sha biyu ba usiba abdun ba da zahabi dinihi ba a taɓa masifantar da wani bawa ba bayan gushewar addininsa in dai ba musulunci ya bari ba ya zama kafiri to ba wata musifa da za ta samu bawa da a shadda mafi tsanani min zahabi basari fiye da gushewar ganinsa ita ce ƙarshen masifa kana gani a ce ka makance ba masifar da ta kai wannan in dai ba addini ka rasa ba wa ma zahaba basaru abdin maza Allah ya ce ganin bawa ba zai taɓa gushewa ba da yana gani yanzu ya zama makaho fasabara kuma ya yi haƙuri da wannan ƙaddara da Allah ya tsora masa illa da kan da ta face sai ya shiga aljanna ba wata sakayya da Allah inda yayi hakuri sharadi guda ɗaya ne kawai yayi hakuri ya fawwaza wa Allah labarin kai dinga shiga kama kame an samu hannu ko an jibe ni yawwa ka bar wa Allah kai hakuri haka Allah ya kaddara maka to zai zama sakamakon ka shine gidan aljanna rawahu al-khadibu an buraida ma akrama shabun shaykar saurayi ba zai taba girmama dattijo ba lisinni saboda shekarun wannan dattijan. A nan fa babu bambanci musulmi ne ko kafiri ne. Ka san shi ko baka san shi ba akwai dangantaka tsakaninka da shi ko babu. In dai saurayi ya girmama dattijo a dalilin shekarunsa. Illa qayyadallahu lahu shi ma sai Allah ya hukunta masa man yukribu wanda zai girmama shi inda sunni a lokacin shekarunsa. Kamata dinu tudan. to aka sun wannan kuma yana nan idan ka walaƙanta dattijo da shekarunsa to ka jira kai ma an kai tsawon kwana sai Allah ya hukunta wanda zai walaƙanta ka da wahu turmuzi an anasin ma akal ahadun da'aman wani mutum bai taɓa cin wani abinci ba kairin mafi alheri min an yi akula fiye da ya dinga ci min amali yadihi daga aikin hannunsa saƙa ce ko ɗinki ne ko noma ne ko faskare ne ko ƙira ne ko lini ne wani aiki ne da zai da hannu ya sayi abinci ya ci ba wani abincin da zai mafi alheri fiye da wannan sana'ar hannu sai ce wa ina na eh yi mana duk ba da hannu ake yi ba wani abu da za ka yi da hannu ka sana'anta shi ko ka aikata shi ko ka nemo shi inda an ce faskare ma shi ma ai da hannu ake yi wani malam yake har mu almajirai mun shiga tunda muna muna jan tarbi yawa tunda mu muna jan tarbi suna cewa Allah ya kawo mu ba da hannu mu muke aikata wa ina nabi Allah Dawuda lalle annabin Allah Dawud kana ya kasance ya akulu yana ci min amali yadi daga aikin hannu yana yin sulke na yaƙi da takobi da duk wani abu da ake yi da yake Allah ya hole masa ƙarfi wa alanna lahul hadida ani imal sabigatin wa qaddimu sarar wa amalu saliha ba yawwa to dama Allah ya ya hore masa a suratul anbiya yana cewa wa allamnahu san'ata da busi ko lakum ko liyusinakum min ba'dikum fa halantum shakiruna mun koya masa san'ata da busi sana'ar yin garkuwa da sulke na yaki saboda yaƙoƙinku da za ku yi ya ƙera muku makami da garkuwa da sauransu lihusi na kuma domin ya kare ku min ba su kuma daga yaƙin ku to shi kaga da hannu yake ƙira da yake Allah ya hole masa in ya kama ƙarfe sai sai zama kamar tafi ya lankwasa shi yadda yake so ya ja shi yadda yake so shi ƙirarsa ba da wuta yake yi ba ba da guduma ba a wannan duk wahala ne Allah Allah ne mafi alanna mun lausasa alhadi da ƙarfe da kuka shi wa alanna lahu alhadi mun daga ya kama ƙarfe kawai sai zama kamar tafi kaman cingam a hannu duk abin da ya ga dama kawai zai yi da shi kuma ya ƙware tunda koya koyawa ce ta Allah wa allamnahu sanata ba ba abun wani mutum ya koya ba aka koya masa kuma aka lausasa masa ƙarfa sai ya zama duk abin da ya ga dama yake yi da shi kuma duk wani makeri da isa ya yi kira mai kyau irin sa annabi dauda inda ya kawo kayansa kasuwa to ba za a saurari kirar wani makeri ba kuma sai in nasa ya kaji rawahu al-bukhari adal miqdam man tafata abdun qasfi salatihi bawa ba zai taba waiwaye ba da dai a cikin sallarsa illa ƙara lahu rabu sai ubangijinsa ya ce masa ai da kanka fitu ya bina adam ina kake waiwayawa ne ya kai dan adam ka zo ka tsaya a gaban sarki kana gana da shi kuma kana waige waige ina kake waiwayawa ana khairun min mal min ma fitu ilai ni ne mafi alheri daga wanda kake waiwayawa zuwa gare shi ko ma wane ne ni din da ka tsaya kana ganawa da ni na fi maka kan duk wani wanda za ka waiwaya zuwa gare shi mun karanta a cikin hannun masa'ili kwanan nan ko littafin malam garba wata ruwaya har ma yake idan ya sake yi na biyu Allah zai kala gaya masa wani a can ma cewa yi kana waiwayawa ne zuwa wajen wanda ya fili tambayar da ya masa a wancan ruwaya ya ce to idan ya kala yi na biyu Allah zai kala gaya masa wannan in ya ƙara yin na uku Allah zai juyar da zatinsa gabanin rawahul bai haƙi an abi huraira ma an amallahu ta'ala ala abdin ni'matan Allah bai taɓa ni'imta wata ni'ima ba ga bawa fa ƙala bawan nan sai yace alhamdulillah ya gode wa Allah akan wannan ni'imar da Allah ya ni'imta shi da ita illa adda shukura face sai ya ba da haƙƙin godiyar wannan ni'imar duk girmanta kuma in dai Allah ya baka kana musulmi ka ce alhamdulillah kuma har zuci to a wajen Allah ka biya shi ka ba da haƙƙin godiyar wannan ni'ima fa in qala har saniya in ya qala fa in ta sau biyu ka san wani abu in ya ma daɗi sai ka ta hamdalan ma bila adadi ko an kwana biyu in ka tuna sai ka ce alhamdulillah to jaddada Allah sawaba Allah zai sabunta ladan wannan godiyar da kai ka kai wancan ta farko ta tsaya maka a matsayin haƙƙin godiya idan ka maimaita godiyar Allah kuma ladan ta za a jaddada maka fa in qala har sai in ya ƙala faɗan godiyar na alhamdulillah ta uku akan ni'imar nan guda ɗaya kafara Allah lahu zunubahu Allah zai gafarta masa dukkan zunubansa bayan fa shi ya baka abun ya ni'imta ka kuma ka gode mana kuma a ƙarshe ya gafarta maka rawahul bayhaqi an jabir ma alfaqa rajul fi baitihi duk abin da mutum ya ciyar da shi a cikin gidansa wa ahlihi da wanda ya ciyar da iyalansa wa waladihi da wanda ya ciyar da ƴaƴansa wa khadamihi da wanda ya ciyar da hadimansa wa huwa lahu sadaqatun duka ladan sadaka ne gare shi wai ba sai ka fito waje ka ba wani bare ba duk wanda ka ciyar a gida ma sadaka ne in ya yalwata to ka zo ka nemi wani kuma a waje shi ma ka bashi rawahu tabarani an abi umama alhamdulillah sai ne malai na yi kafin kana ko ka zo da shi ba to bismillah kun da ko tsasa na kun tuna ko to ya kada ka shiga yayi kama da nan da nasu ko? To, to, ruwaye ba su da suna? To, abin abin. Towa, Allah ya faka da alhiri. Sai ne, yawwa. Fasulun? fi masa'ila mina shahadat ko cikin mas'aloli na abin da ya shafi shaidu waune ko ne to na ya shafe wa malli ɗalibin bi haƙƙin shahida walam yu haƙƙiƙ inda za kal adada famalikun anhu bihi ƙaulani bil hukumi fi za ka mubayyinani إلقاؤها كأنهم لم تذكر وترفع الدعوى يمين المنكر ومن شهد wancan shahida din na saboda waka ne wa man shahida duk wanda ya bada shaida li dalibin ga mai neman haƙƙi da haƙƙin da wani haƙƙi da yake nema walam yuhaqqiq amma bai tabbatar da al'ada da adadi ba inda za ka yayin wannan ba da shaidar ya tabbatar wane yana bin wane kuɗi aka ce nawa ne yake san adadin kuɗi yamma na san yana bin shi kuɗi ko kuma a'a na tabbatar akwai dabbobin wane da ya ba wane kiwo aka ce guda nawa ne ce wallahi shi ne san adadin to fa malikun shi imam malik an ruwaya daga gare shi kaulani faruwa ne guda biyu bihi a wannan shaida bil hukumi ga yin hukunci fi zaka cikin wannan shaida yana da kaulani mubayyinani kaulani mubayyinani na atina na kaulani kaulani faruwa guda biyu mubayyinani masu bayyanawa bil hukumi ga yanke hukunci fi zaka cikin wannan shaida yawwa shi kansa maliku yayi magana biyu na farko ilga'uha jefar da shaidar ba za a yi ilga'in ta ba za a karbe ta ba ka Allah lamsu kamar ma ba ambace ta ba kamar bai kawo shaida ba to ka faɗi akwai haƙƙi nau'i kaza amma ta bai ka adadi ka kasa faɗa ya kamata in shaida ce har kana na akai to ya kamata ka san adadin in kuɗi ne dubu kaza ne in dabbobi ne ƙwaya kaza ne in dami ne guda kaza ya ara eh yawwa yawwa in dai ka faɗa da adadi da komai to kai din in adadi ne an samu shaida ɗin yawwa yawwa kaga wannan ya tabbatar da lalle akwai ƙarshen gaskiya a cikin shaidar da ka bari kawai abin da ake jira a samu wani irin ka domin a samu adilani yawwa ƙauli na farko tunda ya kasa faɗan adadi to za a jefar da rantsuwan nan ka an halam zukar ƙauli na biyu kuma wa yarfa'u da'awa yaminul munkiri yaminul munkiri a wannan duka ƙauli na farkon ne yaminul munkiru rantsuwar mai inkari wanda aka ce ana gunsa haƙƙin nan na kudaden nan ko dabbobin nan tunda wancan ya kasa siffan ya fada fadan adadi to yaminul munkiru rantsuwar mai inkari wanda yake shi ba wannan haƙƙin a kansa rantsuwarsa in ya rantse ba wannan haƙƙin yarfa'u tarfa'u da'awa tana ɗauke wannan da'awa da ake na wannan haƙƙin a kansa eh an jefar da wancan amma wannan ba zai kukuta ba sai ya rantse ya rantse da Allah babu haƙƙin da wanda yake da'awa to wannan kauli na farko in Allah ya kai mu gaba kuma sai shiga kauli na biyu alhamdulillah na to nuru da kiri shafi na nawa shafi na arba'in da hudu to ina ne Yawa ta biyu daga sama وقد نبه الله جل ذكره حقيقة الله wanda ambatansa ya girmama nabbaha ya faɗakar ala Allah bazila siddiq malahu cewa bayar wanda sayyidina Abubakar Siddiq yayi na dukiyarsa fi shira'i Bilal cikin sayan sayyidina Bilal wa itqihi da yanta Bilal da yayi Allah ya faɗakar da mu cewa lam yakun wannan abin da ya bai kasance ba in labti ga wajhi rabbi sai dan neman yardar ubangiji da yake in labti ga wajhi rabbi a ala wa la sawfa yarba yace wa kafa bi hadha sharafan wannan kadai ko shi kadai aka samu ya ishi daukaka wa fadlan da falala li siddiqi garhi na abubakar siddiq radiyallahu anhu Allah da zatinsa ya yabi sayyidina abubakar yake wa sayyajannabu hal atiqa allazi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btiga wajhi rabbih ala ikhlasi kenan duka wannan ba yayi ne dan neman wani sakayya a wajen wani ba illa btiga wajhi rabbih dan neman yardar ubangijinsa madaukaki to wannan kadai ko ba wata daraja ga sayyidina abubakar sai wannan ya ishe shi ɗaukaka da kuma falala radiyallahu anhu wa ardahu wa gada a taka gaira bilali jama'atu min al-ariqa sai da abubakar ya yanta wasu jama'a na bayi bayan saduna bilalu ba shi kadai ne wanda ya fara yantawa ya yanta jama'a na bayi asalamu da suka musulunta fa azzabahum mawaliyin iyayen gidansu suka azabtar da su dan sun musulunta sai ya je ya kai nawa ne kudin bawan naka kaza ne ko ko neman ragi baya yi zai kirgo ya bari ya yanta wannan bawan da kafirin ne yake azabtarwa minum daga cikin waɗanda sai na abubakar ya saye su ya yanta su akwai hamamatu ummi bilal akwai ita saidatu na hamama gyatama shi bilalu bilalu ibnu rabah babansa ne rabahu din sunan gyatamarsa hamamatu in sun tashi ƙureshawa yin izgilanci da sai na bilalu ba sa kilansa da babansa sai su ce masa yabin alhamama maimakon su ce masa yabin rabahi sai su kira shi su dangata shi da gyaci masa wai don izgilanci to ita ma baiwa ce asalinta ta ma ta musulun tare da ɗanta bilalu ita ma aka yi ana walaƙanta ta ana azabtar da ita sai na abubakar ya saye saye 'yan tata. daga cikinsu akwai wa amir ibn fuhaira amiru dan fuhaira ta shi ma ya musulunta bawa ne ana azabtar da shi kana yu'azzabu ko amir ibn fuhaira ya kasance ana azabtar da shi dan ya musulunta hatta la yadri ma yaqulu har ma baya sanin me yake faɗi saboda tsananin azaba har yana fita daga cikin hayyacinsa yana sumbatu bai san ma me yake faɗa ba wa abu fukai hata da kuma abu fukaiha abu fukaiha shi ma sunan bawa ne da ya musulunta aka azabtar da shi kana abdan da safwana ibn umayya bawa ne na safwana ibn umayya ibn khalaf umayya dai wancan matsiyaci da ya mallaki bilal ya azabtar da shi da muka karanta jiya abubakar ya fanshe shi a hannun umayya ibn khalaf to umayya shi ya aifi safwana bintu umayya amma shi safwana Allah ya taimake shi bayan batu makkata ya musulunta ya kyautata musuluncinsa ya zama kuma sahabi mujahid ya yi shahada ma a wajen yaki to amma a zaman maka ya mallaki fukai hatu bawan safuwa da shi ba ya azabtar da shi wa minhum daga cikin waɗanda sai da abubakar ya saya ya yanta imra'atu akwai wata mata tusanna zinnira ana ambata da sunan zinniratu zayun ne amma ba zalu ba ba irin na zunnuri ko zunnurai ko zannuri ba zinnira ka gane ai uzibat ita ma an azabta da ita fillahi cikin addinin Allah dan ta musulunta hatta amiyat har sai da ta makance abar azaba amma bata bar musulunci ba falan yazidha zalika wannan azabtarwa da makamta bai kara mata komai ba illa imanin sai imani wa kana abu jahalin abu jahalin da ya mallaki zinnira ya kasance ya kuli yana cewa ala ta'adabuna li ha'ula'i wa atba'i kai wai ba kwa mamakin waɗannan mutane da mabiyansu yana nufin manzon Allah da sahabbai lau kana ma ta yi Muhammadun kairan da abin nan da annabi Muhammadu ya zo da shi alheri ne ba saba kuna ilai ai da ba su riga mu zuwa gare shi ba lau kana kairan ma saba kuna ilai wai addinin musulunci inda gaskiya ne ko alheri ne to da waɗannan bayi walaƙantattu ƙasƙantattu da ba su riga mu shiga addinin ba a fatasbiku na zimmira to ila rashidin wai yanzu zimmira ce za ta riga mu zuwa shari'a wannan addinin wa ce shari'a ne kuma a rasa wanda zai riga ni ne abu za ta zimmira baiwa ƙasƙantacciya walaƙantacciya ba ƙarfata to fa anzalallahu fi suratul ahqaf a dalilin wannan faɗi za ta sai Allah ya saukar da su ayoyi cikin suratul ahqaf Allah ya ce wa qala allazina kafaru Abu Jahl kenan da ire-irensa wanda suka kafircewa Allah suna sun faɗa lil ladina amanu ga wanda suka bada gaskiya irin su zinnira suka ce law kana khairan da wannan addinin alheri ne ma sabaquna da waɗannan bayi ba su rigaye ba ilaihi zuwa ga addini wa idh lam yahtadu bihi Allah ya ce yayin da su manyan ba a shiryar da su ba biyi ga wannan addini fa sa ya kuna da sannu za su dinga cewa haza ifkun qadimun wannan kiran ƙarya ne da dadde wata tatsuniya ce tsohuwa an dade ana faɗin irin ta wani mana ta tsaya daga wanda Abubakar ya yanta ba da shira'i bayan ya saye shi ummu ubaisin akwai eh to mu baya kawo kai kai kai kai kai kai ba naka unais ne ya ya fi daɗi ummu unais kaga da amatan bi bani zuhura ta kasance baiwa ce ga kabilar banu zuhura wa kana yu'azzibuha al-asad ibn abd yagusa matsiyacin nan baki dan ba dan gunkin yagusa aswad ne ibn abd yagus yana azautar da ita sai me to kaga mu zamu je kawo su kawai ya kawo amma rubun ya kina akwai sun ma'uzi ba to nan za mu tashi dan kisar ammaru akwai babansa yasir akwai jatin masa sumayya kuma kisa su tana da yawa alhamdulillah sai mu tashi a ta ce da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله الحمد لله السلام عليكم